نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
والدية على أهل الإبل مم.
مئة من الإبل malam ya ce waddiyatu ala ahalil ibil diya cikakkiya ga waɗanda ya zamanto suna al'amurra ne suna gudanar da kiwo ne na raƙumma mi'atun min ibil to za su ba da raƙumma ɗari ne Mm.
وعلى أهل الذهب ألف دينار waɗanda ya zamanto kuma abin da suke harkoki da shi dinari ne to ma'abuta dinari su kuma za su ba da dinari dubu
وعلى أهل الورث ورقي.
ورقي إثنا عشر ألف درهم wa ala ahalil warqis na ashara alfa dirhamin waɗanda ya zamanto kuma kuɗin da suke hada-hada da shi suke kasuwanci da shi azurfa ce to za su bayar da dirhami dubu goma sha biyu ولية الأمر إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة, جزعة وخمس وعشرون بنت لبول وخمس وعشرون بنت مخاسن binta بنت مخاسن yau bakhadin مخاسن na'am yauwa malam ya ce wa diyatul amdi diya ta kisa na ganganci da aka yi idza qubilat idan za a amshe ta ba an ce raqumma ɗari ba to khamsun wa ishruna hiqqa za a bayar da hiqqa ce 25 wanda ta cancanci a dora mata kaya wa khamsun wa ishruna jaza'a da kuma jaza'a tattarna guda 25 wa khamsun wa ishiruna binta labunin da kuma diyar mai baikon nono ya ita ya ita guda ashirin da biyar wa khamsun wa ishiruna binta mahadin da kuma diyar mai haɓi ashirin da biyar ma'ana wanda ya zamanto yanzu ana da kwai cikin kanwarta ita ce bintu mahadin bintu labunin ita kuma wanda ita ana shayar da kananta ne Mm.
ودية الخضي Mm.
مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو لب- لبون ذكورا To, wadiyatul khada'i idan kuma diyya ce za a bayar ta kisa na kuskure da aka yi, ba kisa na ganganci ba. Muhammasatun ita kuma ana bayar da ita ne daga nau'i biyar ba nau'i hudu ba. Ishiruna min kulli ma zakarna za a bayar da ishirin ishirin daga dukkan abin nan da muka ambata a baya daga hiƙa da jaza'a da bintu labunin da bintu makhadin. Wa ishiruna banu labunin zukuran. kuma sai a ba da mazaje guda ashirin waɗanda uwarsu ta haifi ƙannunsu su ne banu labu ne na'am وإنما تغلق الدية في الأب يرمي ابنه بحدي- بحديدة فيقتله فلا ي...
yuqtalu bihi فلا يقتل به wa inna ma tughalladu diyya malam yace sani dai ana kausasa diyya ana kabrara ta fil abi yarmi ibnahu bi hadidatin cikin mahaifi wanda ya tsani dan shi sai ya jefi dan nashi da wani bakin karhi fa yaqtuluhu kawai sai ya kashe dan nashi to fala yuqtalu bihi shi mahaifi ba za a kashe shi ba saboda ya kashe dan shi saboda shi shine sababin zawar dan duniya amma in ɗa ne ya kashe baban shi to za a kashe shi saboda ya kashe baban shi amma idan uba ya kashe ɗan shi shi ba za a kashe shi ba amma za a zai bayar da diyya sai a kausa samu shi ita Mm.
ويكون عليه ثلاثون جزعة Mm.
وثلاثون حقة وأربعون خليق خليفة Mm.
في بطونها أولادها to shi kenan wa ya kunu alaihi maimakon a ce ya ba da waɗancan ashirin da biyar biyar to sai ya zamanto yanzu abin da yake wajibi a kan shi tsalatsu na jaza'a zai bayar da tattarna guda talatin wa tsalatsu na hiƙa da kuma hiƙa wanda ta cancanci wato amala ya tafi ya yi mata bijimi ta cancanci ta ɗauki kaya wanda za ta iya ɗaukan bijimi guda talatin sannan kuma wa arba'una khalifatan da tagoyi mata guda arba'in waɗanda kowace tana ɗauke da ciki fi buɗuni ha auladuha a cikin tukunansu suna ɗauke da- da da 'ya'ya.
وقيل ذلك على عائلته waɗansu daga cikin malamai suka ce zalika ala aqilatihi wannan diyyar waɗanda za su tattara ta dangin shi su za ta tattara ta waɗanda suke dangin shi ne su za su tattara wannan raƙumma ɗari hiƙa talatin jaza'a talatin masu ciki guda arba'in waƙila zalika fi malihi aka ce a'a wannan hayaniya da wannan barna da za a yi duka za a yi ta ne a cikin dukiyar shi wadiyatul mar'ati ala nisfi min min diyati rajuli wadiyatul mar'ati diyya ta ɗiya mace idan mutum ya kashe mace da ganganci to alan nisfi min diyatin rajul za a bayar da ita ne akan rabin diyar namiji namiji ana ba da raƙuma ɗari mace sai a ba da raƙumi hamsin namiji ana ba da dinari dubu mace sai a ba da dinari dubu ɗari sai a ba da dinari ɗari biyar namiji ana bayar da azurfa dubu goma sha biyu dirhami dubu goma sha biyu mace sai a bayar da dirhami dubu shida
wa kadhalika diyatul kitabiyina wa nisa'uhum ala nisfi min zalika wa kadhalika diyatul kitabiyina hakanan diyar waɗanda suke ahlul kitabi su ma diyar su ala nisfi za a bayar da ita ne kan rabi idan mutum musulmi ya kashe kirista to wannan diyar wannan kirista shine za a bayar da raƙumma hamsin an gane ko idan ya kashe ba yahude za a ba da raƙuma hamsin ya ce kuma wani sa'uhum alal nisfi min zalika su kuma matekinsu su kuma alal nisfi suna kan rabi min zalika daga diyar mazajensu idan mutum musulmi ya kashe ahlul kitabi ya kashe wata kirista to zai bayar da raƙumma ashirin da biyar ne idan ya kashe wata bayahudiya zai bayar da raƙumma ashirin da biyar ne saboda su matansu rabin diyarsu su ma ake ba su
wal majusiyu diyatuhu samanu mi'ati dirhamin wa nisa'uhum ala nisfi min zalika wal majusiyu ba ma guje kwa idan musulmi ya kashe ba ma guje diyatuhu samanu mi'ati dirhamin diyar shi wato dirhami 800 ne kadai wato shi a cikin a kasa gida goma ma to a kashi ɗaya daga cikinsu ma sai an kasa gida uku ne ina ga kashi ɗaya ne za a bayar shi ne dirhami ɗari takwas in mutum ne musulmi a kashe dirhami dubu goma sha biyu to shi kuma dirhami ɗari takwas ne za a bayar wani sa'uhum alal nisfi min zalika matansu su ma ana bayar da diyya ne akan rabin mazajensu idan ya zamanto mutum ya kashe ba ma guje mai bautar wuta ko mai bautar rana ko mai bautar wani gunki in namiji ne zai bayar da dirhami 800 in mai ce dirhami 400 za a bayar
wadiyatu jirahihim kadhalika diyar raunan su ma haka ne
wa fil yadaini wa fil yadaini diyatu wa kadhalika fil rajulaini firrijilaini fil rijlaini aw il ainaini wa fil yadaini diyatu cikin inda mutum ya sare wa wani hannaye guda biyu ya sare mishi hannayen shi guda biyu to wajibi ne bayar da diya cikakkiya dole sai ya ba da raƙumma ɗari saboda wannan wato gawa ce kawai take tafiya in dai aka cire mutu hannayen shi guda biyu ai an tafiyar da shi wa kadhalika fi rijlaini hakanan cikin kafafuwa inda aka cire wa mutum aka yanke wa mutum kafafuwan shi guda biyu to shi ma za a ba shi diya ce cikakkiya awil ainaini ko kuma inda aka kwankwale wa mutum idanuwansa guda biyu shi ma wannan za a ba shi diya ce cikakkiya wannan mutuwar mutuwar tsaye ce wannan wa fi kulli wahidatin minhuma nisfuha cikin inda aka aka cire wa mutum hannu ɗaya ko aka cire mishi kafa ɗaya ko aka kwankwale mishi ido ɗaya to nisfuha za a ba shi rabin diya ne
wa fil anfi yuqda'u ma- marinuhu diyya waddiyatu hakanan ana bayar da diyya cikakkiya fil anfi a cikin hanci yuqda umarinuhu da aka yanke dodon shi ko aka shafe karan hanci aka shafe karan hanci ai kyan mutun ya tashi saboda muni kala ya je ya zama to ya rasa ma wanda za ta arme shi to sai a ba shi diyya cikakkiya fi sam'i diyya diyya wa fi sam'i addiyatu hakanan cikin inda aka lalata wa mutum jinsa aka bata mai kunnen shi to shi ma za a ba shi diya ce cikakkiya wa fil aqli diyya hakanan inda ya zamanto mutum an ɓata mishi hankalin shi ya zamanto kawai yana susu wani ya buge shi a ka baki ɗaya ya tayar mishi da hankali to shi ma wannan za a ba da diya ce cikakkiya wa fi sulbi yankasiru diyatu hakanan kuma ana bayar da diya cikakkiya fi sulbi a cikin lamarin tsatso yankasiru da ya karye idan mutum ya karya wa mutum tsatso to sai ya bayar da diya cikakkiya ya kashe shi ne wa fi unsayni addiya hakanan inda mutum ya shaɓe wa wani ɗiyan kayansa shi ma zai ba da diya ce cikakkiya wa fi hifati diyati hakanan inda mutum ya yanke wa mutum kan azzakari to zai bayar da diya ce cikakkiya wa fi lisani diyatu hakanan inda mutum ya yanke wa mutum harshe to shi ma zai ba da diya ce cikakkiya wa fi ma mana minhu al-kalama diyatu hakanan kuma yana bayar da diya cikakkiya ko da ba harshen ya yanke ba duka amma ya yanke mishi abin da zai hana shi ya yi zance to sai ya bayar da diya cikakkiya wa fi sarayil mar'ati diyatu hakanan inda mutum miji ko wani mutum ya ya shaɓe eh, mamar mace guda biyu duka to sai an bayar da diya cikakkiya wa fi al-ayni al-a'wari diya hakanan kuma inda mutum ya ƙwanƙwale wa mai ido ɗaya ido ɗayan nashi shi ma sai ya bada diya cikakkiya eh tsabani ka ga rikici ne a gane ko idan ɗaya da gare shi ko kuma a kwakwale mishi ai shine duka biyun nashi an koma zamana ke eh wa fi al-mudihati khamsun min al-ibli wa fil mudihati a cikin mudiha ana bayar da raƙuma guda biyar ne an gane ko idan aka ce mudiha shine rauni wanda aka yi shi aka wanda kashi ya huto amma kuma bai isa ba zuwa ga kwakwalwa to in aka wa mutum wannan raunin to sai an ba shi raƙuma biyar wa fi sinni khamsun haka nan inda aka karya wa mutum haƙori shi ma sai an bayar da raƙuma biyar
wa fi kulli isba'in ashrun inda aka cire wa mutum ɗan yatsa to shi kuma za a bayar da raƙuma goma ne
wa fi al-am wa fi al-amulati an mulati wa fil an mulati thalathin wa thuluthun wa thuluthun ne wa fil an mulati cikin inda ya zamanto an cire wa mutum kan ɗan yatsa nan aka cire mishi nan guda ɗaya shi kaɗai aka cire mishi salasun wa sulusun to za a bayar da raƙuma ne guda uku da kuma kashi ɗayan ukun raƙumi za a ba da raƙumi uku sai a yi wa raƙumi ɗaya kuɗi sai a ba da kashi ɗayan ukun wannan kuɗin
wa fi kulli amulatin min al-ibhamaini khamsun min al-ibli a cikin kowata anmula ɗan yatsa na babbar yatsa a cikin kowace daga cikin waɗannan manyan yatsaye guda biyu idan aka cire wa mutum anmula shi to za a bashi ne hamsin min al-ibli raƙuma biyar saboda anmula a- a babbar yatsa guda biyu ne kawai na'am wa fi al-munaqqilati ushrun wa nisfu ushrin wa fil munaqilati cikin munaqila wanda take mai tayar da hankali munaqila ita ce wanda idan aka yi wasa take sa mutum ya zama to mahaukaci ita ma duka zai yi bayanin su ushrun wa nisfu ushrin ana bayar da kashi ɗayan goma na diya da kuma rabin kashi ɗayan goma na diya ma'ana ana bayar da raƙuma guda goma sha biyar na'am al-mudihatu ma awdaha al-adam adama To abin da ake cewa almudiha ta ɗazu wanda ya bayani a kanta, shi ne ma'audaha al'azama wanda ya tayar da dukkan raunin da aka ya zamanto ya, ya, sh- ta, ya tashi gashi, kuma ya shafe wannan fata ta kai, hatta bayyana ƙashi, ya zama ga ƙashi nan naka. To wannan ita ce ake ce mata mudiha, to raƙumi biyar za a baiwa mutum.
wal munaqqilatu ma qara farashuha min al-'adm Mm. Walam tasil ila ila ad-dimaghi amma almunaqila ita kuma ita ce ma tsara farashuha wanda shimfiɗar kai ta tashi min al'azami ta ƙashin wannan ta tashi gashi ga ƙashin ƙashin ma kuma ya tsagi amma kuma walam tasir ila dimaghi wannan wannan ciwon bai ratsa ba zuwa ga ƙwalluwa
وما وما وصل إليه فهي المأمومة wa ma wasala ilaihi dukkan raunin da ya isa zuwa ga ƙwalluwa ya tayar da fatar kai ya isa ƙashi ya ratsa ƙashi ya tarra ƙwalluwa to wannan fahil ma'amuma ita ce ake ce mata ku saurara wato ku saurara wani ya rasu eh ففيها thuluthid diyati to inda aka yi wa mutum rauni a ka hal ya ratsa ƙwalluwa to fa fi diya a ciki abin da za a bayar za a bayar da kashi ɗayan ukun diya ne za a ba da raƙumma talatin da uku da a kashi ɗaya kuma a ba- a- a a- a gudan a kasa shi gida uku a ba da kashi ɗaya
wakadhalika alja'ifatu wa kadhalika aljaifa hakanan kuma tilla ciki da aka yi wa mutum shi ma za a ba da diya ne وليس فيما دون الموبحة إلا إلا- إلا الاجتهاد Mm.
وكذلك في جراح الجسد walaysa fi ma dunal mu- mudihati ba wata diyya da ake bayarwa cikin abin da yake rauni na ka ƙasa da mudiha raunin da bai kai kashi ba to in dai aka yi wa mutum rauni aka in dai ba a tarra kashi na kai ba to wannan babu wata diyya da shari'a ta ta gindaya illal ijtihadu face dai kawai kokari na alƙali alƙali zai diba girman raunin da aka yi wa mutum ya ce wannan raunin za ka tsaye da mai mai raunin wannan tsawon kwana goma ko kwana ashirin ko wata guda bai huto ba bai je nema ba da haka yanzu ka je ka- ka- ka samo mashi jika ɗari uku ga bashi eh shi ne ijtihadi kawai zai yi shi alƙali ana Mm.
kawai leƙa zai ya ga abin da ya dace ya ce a yi wannan raunin aka je likita kafin dai ka warke kafin mai raunin wannan ya warke ya ci jika hamsin a ɓangaren raunin kaɗai to shi kuma a gidan shi da kaza gashi yana da iyali ka tsaida shi shi ma ya ci kaza kafin ya warke shikenan kawai ya lissafi ya buga kwankwan abin da zaka bashi za ka kawo jika ɗari da hamsin a bashi shikenan a huce gurin Mm, shine ijtihadi wannan wa kadhalika fi jirahil jasad haka nan kuma a cikin raunannuka na jiki dukkan rauni na jiki wanda ba a ambace shi ba a nan to in aka yi wa mutum shi alkali shi mai shari'in aka je shi zai diba ya ga abin da ya dace eh saboda dama in ka ji an ce wani alkali ne to sai wanda ya kai na in abu ya samu wanda babu nasi a kan shi zai iya ijtihadin shi zai yi kokari nashi na shi babba ne kuma na yi karatu dan ya zama to an an yi sulhu wannan shine sulhu alhamdulillah alhamdulillah